بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul qalam abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wadda muka yi kure Allah ya fi mu yau insha Allah za mu shiga cikin suratul haqqa suratul haqqa sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul haqqa take karantaswa shine dasa aƙidar musulunci a zukatan musulmai dasa aƙidar musulunci a zukatan bayi suratul haqqa ta yi bayani game da abin da ya shafi tashin alƙiyama da kuma irin ababa na tsoratarwa da alƙiyama take tattare da shi suratul haqqa ta yi bayani game da al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka ƙaryata manzanninsu da annabawansu da kuma abin da ya biyo bayan wannan ƙaryatawa ne suratul haqa ta yi bayani akan tafarkin daidai da kuma tafarkin da ba na daidai ba duka wannan ubangiji na ma bayi bayani ne domin ya shirya da su yubayyinu Allah lakum an tadillu Allah yace ni Allah ina muku bayani daki daki ne Allah yace don kar ku bata abinda Allah ke so da bayi shine bayi su shiryu bayi su kintsu su bi hanyar tsira wadda wannan tsirar ita ce alkairinsu duniyarsu da lahiyarsu Allah ya tabbatar da mu akan tafarki na shirya sai Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqqa Mal-Haqqa Wa ma adraka mal-Haqqa كذبت ثمود وعاد بالقارعة Allah maɗaukakin sarki ya ce alhaƙa Allah ya ce ranar gaskiya da gaskiya alhaƙatu ismun min asma'il kiyama li'anna fiha ya ta haƙaƙul wa'adu wal wa'idu alhaƙatu ɗaya ne daga cikin sunaye na yankan ranar alkiyama domin a wannan rana duk abin da kake jin labari a cikin alkur'ani da sunna zaka gan shi a ƙasa idan an ce wadda ya aikata aiki kaza za a mai sakamako da abu kaza to a wannan ranar zaka ga abin a ƙasa idan an ce mutum ya bar abu kaza in bai bari ba da a mai kaza to a wannan ranar zaka ga abin a ƙasa Allah ya ce alhaƙatu Allah ya ce ranar gaskiya da gaskiya malhaƙa Allah ya ce menene wannan ranar gaskiya da gaskiyar ma'ana shin ka san wannan rana ta gaskiya da gaskiya Allah sai ya ce wa ma adaraka malhaƙa Allah ya ce me ya sanar da kai ma'ana ka samu labari daki-daki da bayani daki-daki game da wannan rana ta gaskiya da gaskiya alkiyama tana da sunaye da yawa daga ciki akwai alƙari'a daga ciki akwai abamatul kubra abamatul kubra uwar masifu duk wata fitina da ka taɓa gani a rayuwarka ko kaji duk wani yaƙe-yaƙe da tashin hankali da a rayuwarka ka taɓa gani ko kuma kaji to wannan abun wasa ne idan an hada shi da ranar alkiyama abamatul kubra fitina mafi girman fitintinu baki daya to Allah ya kira ta alhaqatu rana ce ta gaskiya da gaskiya rana ce ta gaskiya da gaskiya a ƙarshen suratun nabai ya ce yauma ya ƙumin ruhu ne?
yauma ya ƙumin ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba Allah sai ce zalikal yawmul haqq zalikal yawmul haqq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا القرآن.
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah ya ce yauma ya ƙumin ruhu wal mala'ikatu saffa ar-ruh huwa jibril Allah ya ce ranar da mala'ika jibril da dukkan sauran mala'iku su ma za su shiga sahu a wannan ranar yauma ya ƙumin ruhu wal mala'ikatu saffan ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su shiga sahu-sahu a wannan ranar gaskiya da gaskiya la ya takallamu Allah ce ba wadda ya isa yi magana a gaban Allah a wannan ranar illa man azina lahur rahman sai wadda Allah ya bashi izini ya ce wane yi magana sai ya yi magana a wannan ranar idan mutane suka ɗumu za a ɗunguma duka duniya a yi wajen annabi adam alaihi salatu wassalam domin bala'in da mutane suka shiga a wannan ranar ɗan wuta ba ma damuwansa wutan ba shi a ɗaga shi a wannan filin in wutan ne ma shi a kai shi tsayuwa ne za a yi na tsawon shekara dubu hamsin ko tsuguno baka isa kai ba يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم الملائكة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة shekara dubu hamsin an kusanto da rana yanayi ya canza an kuma fita harkar kowa za a ɗabi wannan lokacin idan mutane suka ji jiki to sai a ɗunguma a nufi annabi adam alaihi salatu wassalam mutane da su yabi annabi adam su yi jinjina ga annabi adam kai ne uban kowa da kowa idan abu ya rikice dole kun ka damu dawo ka je ka nema mana ceto a wajen Allah a zo a mana hisabi kowa ya san matsayinsa annabi adam zai ce a'a nima da tawa ya ce a duniya ya ce ubangiji ya mini umarni ya hane ni daga cin itaciyar nan nima na ci kaga dai gashi Allah ya ce ya yafi ai ya yafi magana ya kare magana ya kare zai ce yau Allah ya yi fushi irin fushin da Allah bai taba irinsa ba zai ce ni ban san in na je na roki abin da na roka wani martani ne zai biyo baya ba zai ce ku yi haƙuri baran ce ba sai a ɗunguma a yi wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ne farkon manzanni manzo na farko a duniya da Allah ya aiko annabi nuhu za a je a ce kai ne farkon manzo kai ne Allah ya aiko ma duniya kai ne Allah ya aiko ka isar da saƙonsa mutum na farko a cikin manzanci a yi bayani ma annabi nuhu zai ce a'a Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa irin wannan fushin ba ce ni ba zan je na yi magana ba don ban san in na yi magana mai zai biyo baya ba a tafi wajen annabi ibrahim ya ce a'a a tafi wajen annabi musa ya ce a'a idan ka ɗauki annabi adam duka waɗannan ulul azmi minar rusulin an je an same su domin dama waɗannan manzanni biyar su suka fi kowane manzo matsayi a wajen allah annabi ibrahim annabi nuhu annabi ibrahim
ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا waɗannan manzanni guda biyar su ake ce musu ulul azmi min rusuli dukkan manzannin Allah waɗannan manzanni biyar su ne mafi daraja akan dukkan sauran manzanni manzan Allah alaihi salatu wassalam wa iz akadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin annabi nuhu wa ibrahima annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan na maryama to duka za a je a same su su ce ba da su iya ba ka san abin ai yafi karfin ka karshe annabi isa alaihi salatu wassalam zai ba mu duniya shawara cewa wannan matsalan ba mai iya shiga cikinta in ba manzan Allah ba alaihi salatu wassalam jama'a mun fahimta abamatul kubra abamatul kubra masifa mafi girma fitina da dan adam zai gani mafi girma shine tashin alkiyama ranar gaskiya da gaskiya la ya takallamun illa man azina lahur rahman sai wadda Allah ya bashi izini wa qala sawaba kuma ya zam ya faɗi magana tsayayya ita ce ya furta kalmar shahada ya kuma tsaya akan tauhidi Allah sai ce zalikal yawmul haq Allah ya ce wannan ita ce ranar gaskiya da gaskiya baka ji ko wani ne ya rasu sai a ce ya riga mu gidan gaskiya zalikar yawmul haq Allah zai ce wannan ranar ita ce ranar gaskiya da gaskiya faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba wanda ya ga dama inji Allah ya kama hanyar da za ta kai shi zuwa ga ubangijin salami lafiya wanda ya ga dama ya ratse Allah sai ce inna anzarnakum azaban qariba Allah ce ni dai na gargade ku da wani azaba da zai same ku in ba ku yi imani ba kwanan nan a kurkusa yau mai yanzu mar'u ma kaddamar ya ran da mutum zai yi dubi zuwa ga abin da hannayensa suka gabata wa ya kulul kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri zai yi buri ya ce kaitona ina dama na zan turbaya ina dama ba a yi ni ba duk abin da mutum ya samu a duniya malalamin idan ya ƙi ya zan mutumin kirki wallahi sai ya yi burin dama Allah bai yi shi ba duk abin da ka samu duk abin da ka ce duk abin da ka sha in ka ki ka tsare imani da aikin alkhairi sai ka yi ɗan dana sanin dama Allah bai yi ka ba jama'a mun fahimta? to ranar gaskiya da gaskiya shi ma mai hukuncin shi ne mai hukunci na gaskiya fata'ala Allahul malikul haq Allah ya ce ya ɗaukaka mai mulki na gaskiya da gaskiya wa kenan Allah duk abin da mutum ya yi za a zo mishi da kayansa duk abin da mutum ya yi za a zo mishi da kayansa faman yi amal miskala zarratin khairan yara wa man yi amal miskala zarratin sharran yara
ومن يعمل مثقال ذرة شرا Allah ya ce wadda ya aikata alkhairi daidai da kwayar komayya annabi ya ce abinda mutum ya gani a masallaci gashi ne wani ɗan leda ne wani ɗan takarda ne wani ɗan dotti ne ya ɗauke yayar a waje annabi ya ce ubangiji ya nuna mun abinda yake bayarwa na lada a kansa a kansa ana ba da aljanna to idan ka daga ai ba wanda ya gani Allah ce za mu zoma da kayanka za mu zoma da kayanka wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata mithqala zarra na sharri Allah ce za mu zo mishi da kayansa wa nabul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يتشي ونبأ الموازين القسط ليوم القيامة زامو أجي سكيلي da za a yi awu na adalci da su a ranar alkiyama wala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce hukuncin da zamu yi ba za a zalunci wata rai da komai ba dukkan kantan abu wa in kana mithqala habatin min kardalin in daidai da kwayar komayya ne na hakkin mutum Allah ya ce zamu zo mishi da kayan shi wa kafa bina hasibin Allah ya ce don mun kware a wajen lissafi shi Allah kwayar komayya ma yana lissafata to rana ce ta gaskiya da gaskiya yau mai yanfa usadikina sai dukuhum Allah ce rana ce da gaskiyar mai gaskiya ta fitar da shi mai hukunci kuma mai hukunci na gaskiya da adalci shine ubangiji Allah ce alhaqatu malhaqatu wa ma adraka malhaqa Allah yace me ya sanar da kai me ya sanar da kai game da wannan rana ta gaskiya da gaskiya Allah sai ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a Allah ya ce samudawa da adawa Allah ya ce sun ƙaryata al qari'a al qari'a ita ce mai bugun zuciya mai tada hankali shi ma suna ne na alkiyama al qari'a ba ku ja ce al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a alƙari'a shine duk wani abun da zai iya atakin ɗinka yanzu ya ɗaga maka hankali shine alƙari'a Allah ce to alƙiyama yana daga cikin sunayenta alƙari'a a farkon suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim
إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum Allah ce ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah yace jijjiga da firgicin tashin alkiyama Allah yace fa babbar masifa ce jama'a masifar da Allah yace masifa babba ce babba ce ko kuma karama ce inna zalzalata sa'ati jijjiga da girgiza da firgicin tashin alkiyama Allah yace shay'un azim al'amari ne babban al'amari jama'a tunda Allah yace babban al'amari ne babban al'amari ne yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ya ce ran da zaka ga alkiyama tana tashi abubuwa suna faruwa Allah ya ce a wannan ranan zaka ga kowace mai shayarwa tana gafala tana rafkana gabarin abin da take shayarwa uwa ce ta haihu jiya ko ta haihu shekaran jiya ko sati ɗaya ko sati biyu wata ɗaya ko wata biyu tana shayar da ɗanta Allah ya ce haka za ta fisge ta jefar da ɗan Allah ya ce ta kama gabanta wannan babban misali ne ko karamin misali ne abinda ya sa uwa ta jefar da jaririnta karamar musifa ce yau mata rauna hatar da halu kullum murbi'atin amma arzadu duk wata uwa tana rafkana ta gafala ta fita harkan jaririnta ɗan da take shayarwa Allah ce ta rafkana ta yi watsi da shi da gabarin abin da take shayarwa wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha Allah ce duk wata ma'abuciyar ciki Allah ce za ta haife abin da yake cikinta wata rannasa sukara Allah ce zaka ga mutane a cikin maye suna tafiya suna tangadi Allah ce wa mahum bi sukara Allah ce amma ba abin da suka sha na kayan maye walakin na azaballahi shadid Allah ce azabar Allah ce ta tsananta a kansu jama'a muna fahimta shi yasa Allah ya ce kazzabar samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa Allah ya ce sun ƙaryata al qari'a sun ƙaryata mai kwankwasa mai sa tashin hankali ita ce alkiyama Allah sai ya ce fa amma samudu Allah ya ce fa amma samudu fa uhliku bi tagiya Allah ce to amma samudawa Allah ya ce an halakar da su bi tagiya bi sababi tughyanihim wadansu malamai suka ce bi tagiya ai bi sayhati tagiya da tsawa Allah ce wadda ya wuce gona da iri tsawa wadda ya wuce iyaka ubangiji sawa yayi aka musu tsawa malamai suka ce da aka yi tsawon yadda fitinar tsawon ta zo kowa sai da ƙwallon zuciyarsa ta yanke ta faɗa ƙwaryen cikinsa kafin yi yanki jiki ya faɗi ya mutu fa amma samudu fa uhliku bi tagiya Allah ce samudawa an halakar da su saboda ɗagawarsu ko an halakar da su da wata tsawa Allah ce mai tsananin ƙarfi wadda ta halakar da su samudawa su ne mutanen annabi salihu wato babu wadda yake son ka a duniya kamar ubangijinka duk waɗannan abun man sagir ba a gaban ka ya faru ba Allah ya ɗauko maka kissar ne labarin ne ya gaya ma don yama wa'azi da shi don yama wa'azi da shi samudawa an tura musu ɗan uwansu annabi salihu alaihi salatu ya kiraye su zuwa ga tauhidi su sake duk wani abin da suke bauta mishi kuma bayan Allah su kadaita Allah da bauta su dawo bisa tafarki na shari'a a cikin suratul a'raf Allah ce wa ila samud akahum salihan
إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون saki ayan nan وإلى ثمود أخاهم وإلى صالحا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم قد قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عهد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين قال استكبروا من الملأ قومه الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا قال إنا الذين بالذي استكبروا آمنتم به كافرون إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم الله أكبر.
لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Allah ya ce wa ila samuda akahum saliha Allah ya ce zuwa ga samudawa mun tura musu dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam kala ya kauni sai ya ce musu ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah duk abin da kuka rike kuke bautawa bai cancanci a bauta mishi ba abin bauta da gaskiya shine Allah kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum yace kuma hakika dukkan hujjoji bayyanannu sun zo muku daga ubangijinku menene kuke bukata na dalili wadda zai tabbatar muku da Allah kadai ya cancanta a bauta mishi wadda ba a muku bayani ba kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum yace hujjoji bayyanannu sun zo muku daga ubangijinku hadhihi naqatul lahi lakum aya yace wannan raƙumar Allah ma ai aya ce gare ku ba raƙumar shugaban ƙasa bace ba raƙumar sarki bace ba raƙumar gwamna bace ba raƙumar wani bane a cikin ku ku dubi yadda take tsakaninku da yadda take gudanar da rayuwarta yace yanzu wannan ba dalili ne akan wadda ya halicce ku ya cancanta ku kadaita shi da bauta shine Allah ba هذه ناكة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله يتي كما ناجي كشن كشن كنا شريا وني أبو غمي دران أمر الله يتي كربو دا إتا تتشت شاء أكسر الله ولا تمسوها بسوء karku kuskura ku shafi raƙuman nan da wani cutarwa karku yadda ku taɓa raƙuman nan da wani sharri fa ya akuzakum azabun alim azaba mai raɗaɗi zai shafe ku a suratu hud fa ya akuza kuma azabun qarib yace wani azaban da ba bata lokaci zai zo ya cin muku jama'a kuna jin uslubin yadda ya gaya musu sai yace musu wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adin ku tuna yadda Allah ya sanya ku mamaya a bayan adawa domin sun zo ne bayan halakar da adawa yace musu ku tuna yana daga cikin tsari da ubangiji ya ajiye mana rayuwar mu akai shine maiwa maiwa wannan ya zo ya tafi wannan ya mai yana daga cikin abin da ake daukan izina da shi maiwa a shekara ta kaza ran 29 ga watan kaza ga watan biyar an rantsar da shugaban kasa wani ran kaza ga watan kaza kuma ya sauka ran 29 ga watan biyar an rantsar da shugaban kasa wani ran kaza ga watan kaza shi ma ya sauka wadda aka sake rantsar da shi sabo akwai wa'azi ko ba wa'azi akwai wa'azi ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون bayan Allah ya ba da labarin dukkan al'ummomi da yadda suka zo da yadda suka tafi wadda ya halakar da su da yadda ya halakar da su Allah sai ce mana sun maji alnakum kala'ifa fil ardi min ba'dihim to na kawo ku ne ku zammama ya a bayansu bayan sun tafi linan zura kaifa ta'malun Allah ce kuma don na ga ya yadda ku yi akwai izna ko ba izna akwai izna shi yasa wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na cewa ku yi yawo ku kewaya ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kare wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adin Allah yace ku tuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya muku daga cikin ni'imomin yadda Allah ya sanya ku mamaya a bayan halakar da adawa wa bawwa'akum fil ardi kuma ya baku dama a bayan ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusuran inda yake da lebur kukan gina manyan benaye da za ku rayu a ciki watan hitunal jibala buyuta inda kuma duwatsu ne kuna sassakan su ku gina gidajen ku a ciki sai ya ce musu fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah ya muku wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku zama masu yada barna a bayan kasa mun ji abin da Annabi Salihu ya gaya musu qalal mala'ul ladhina istakbaru min qaumi manyan mutane wadda suka yi girman kai wajen karban gaskiya daga cikin mutanen annabi salihu sai suka ce lil ladhina stud'ifu liman amana minhum ga talaka wanda suka bi annabi salihu suka yi imani da shi manyan sai suka tara su suke ce musu ata'allamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku kun yadda kun gamsu salihu aikakke ne daga wajen ubangiji talakawan sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu dai abinda aka aiko annabi salihu da shi mun yi imani qala allazina stakbaru sai manyan sai suka ce musu inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abinda kuka yi imani da shi mun kafirce mishi kuma za mu sa zare tsakaninmu da ku fa'akarun naka Allah ce sai suka je suka kashe raƙumar ba ya gaya musu a baya ba hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi ku barta ta ci ta sha raƙuma ce ta Allah wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku cutar da raƙuman nan fa ya'khuzakum azabun alim azaba mai radadi zai halakar da ku Allah ce fa aqarun naqa sai suka je suka kashe raƙumar ba shi ne a suratu shamsi Allah ce fakala lakum rasulullahi na katallahi wasu kuyaha? fakar da buhu fa'aka ruwa? fakala lakum rasulullahi manzan Allah annabi salihu alaihi salatu wasalam sai ce musu na katallahi raƙuman nan fata Allah ce karfa ku taɓa ta wasu ku yaha ku fita harkarta da mashayarta fa kazzabuhu Allah ce suka karyata shi fa aka ruwa suka kashe ta a suratul hud bayan sun kashe ta sun cake ta da mashi fanadaw sahibahum fata'afa fa'aqara akwai shiqiyin cikin su shi aka ba mu aikin kashe rakumar yana zuwa ya ce yanzu kashe rakumar nan ne har sai an zauna ana ta wani mitin ana tattaunawa fata'afa fa'akara ya ɗauki mashi yana zuwa ya samu rakuman sai ya cike ta da mashi rakuma ta yi taga-taga-taga ta faɗi ta shura sai ta mutu to dama kuma allah ya ce musu in suka taɓa rakuman sun shiga uku فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة الأيام ذلك وعد غير مكذوب Allah ya ce da suka kashe raƙumar faƙala sai ya ce musu tamatta'u fi darikum talatata ayyam ya ce ku je ku ji daɗinku a cikin gidajenku na kwana uku kwata-kwata rayuwarku saura kwana uku duk wanda bai karasa iskancin sa ma ya je ya karasa amma kwana uku saura kwana uku zalika wa'adun ghairu makzub yace wannan alƙawarin kuma ba ƙarya a cikin sa wannan wa'adin ba ƙarya a cikin sa fa aqarun naqa wa atau an amri rabbihim suka kangare ma umarnin da ubangijin su ya basu wa qalu ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da ka alkawarta in mun taba raƙuman nan zai same mu to muna so mu ga abin ba ya ce musu wala ta masuha bi su'in fa ya'khudha kum azabun alim ba kar ku cutar da raƙumar kar ku shafe ta da wani mummunan abu azaba mai radadi zai shafe ku suka ce to yanzu mun taba ta mun kashe ta mun kashe ta itina bima ta'iduna ka zo mana da abin da ka alkawarta zai same mu in kunta min as-sadiqin in min al-mursalin ko in kana daga cikin manzanni Allah ce fa akazathumur rajfatu jijjiga da aka yi tsawa duka wajin su sai ya dauki wannan jijjiga fa akazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin Allah ce duk inda ka biga nan gawarwaki a cikin gidaje a watsi a gurfani a nan suka faɗi duk suka mummutu fata walla'an shikenan an kashe su annabi salihu sai ya juya zai tafi abunsa wa qala ya qaumi suna macen yace musu kun gani mutane na laqad ablaqtukum risalata rabbi na isar muku da aikin ubangiji na wa nasahatu lakum na muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihin amma ba ku son nasiha ba ku son masu nasiha haka mutanen mu suke fir fir fir amma mu a gaya mutum abin da ya kamata fir fir fir yaki ya ce to kun ga abin da na gaya muku duk saƙon da Allah ya aiko ne da shi na gaya muku wani satu lakum na muku nasiha ku gyara ku gyara walakin la tuhibbuna nasihin amma kun tsani nasiha kun tsani masu nasiha ba ku so ba ku so wani in ana karatu sai ya ce da shi ake to ayi da kai din mana in dai da kai din ne kai to ka gyara mana me a ciki ni kai da ni ai wa'azi in ma ba a yi da kai to ai ba da ka more ba da yawa daga cikin magabata idan ya zo ya zauna ya ji karatu sai ya ji shi irin abin da yake ba a taba shi sai ya tafi inda zai je ya ji irin laifin da yake an ce kana karɓar rashawa a ofis kana karɓar cin hanci ana badakala to ka samu inda ake wa'azi a kai wataƙila ya jijjiga ka ya ɗaga ma hankali sai ka gyara amma kana laifin kuma ba a wa'azi akan laifin ya za a yi to ka gyara ko da kai ake yin ko da kai ake yin ai da kai da mai wa'azin Allah ku daya akwai hisabi ko ba hisabi akwai hisabi amma in an faɗi abin da ya kamata ka gyara ka je ka gyara in za ka je wa'azi ka dinga zuwa inda ake taɓa irin abin da kake yi to saboda haka manyan suka ce duk abin da salihu ya zo da shi mun kafirce mishi ba da mu bi ba ba da mu bi ba suka farma waɗanda suka yi imani da Allah to kun ga gashi nan Allah sai ya ce kazzabar samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu Allah ce samudawa fa uhliku bit tagiya Allah ce an halakar da su da iska mai tsananin azabtarwa iska an an an halakar da su da tsawa Allah ya ce mai tsananin kara ba labarin su ya wuce ba to abinda Allah ya tsinkayar da kai shi shine kai ma kai ma idan aka ce ka gyara ka gyara domin malamai suka ce saba ma annabi salihu saba ma annabi hudu ko annabi shu'aibu ko annabi ludu bai kai saba wa annabi muhammadu ba alaihi salatu wassalam jama'a mun fahimta saboda ka yadda annabawansu da manzanninsu suka zo musu da shari'a suka ƙi Allah ya azabtar da su to to ka sani kai da aka aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ka in kaki ba da a barka ba watakil kawai salon da aka azabtar da su din ya zam kai ba irin wannan salon ne za a azabtar da kai ba to sai Allah ya ce
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وأما عاد Allah ce to amma adawa su ma bayan sun karyata fa uhuliku birihin sarsarin atiya Allah ce sai aka halakar da su da wata iska mai masifan sanyi wadda duk abin da ta bi kansa sai ta halakar da shi atiya wadda take da tsananin bugawa da kadawa na tashin hankali iska ce guguwa ce ta masifa ubangiji ya turo musu kun ga samudawa an halakar da su da tsawa adawa an halakar da su da da iska duka mai ja musu wannan shine an ce su bari sun ki su bari an ce su bari sun ki su bari an ce su bari sun ki su bari an ce su yi sun ki su yi su kadaita Allah da bauta sun ki su kadaita Allah da bauta Allah ya ce wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya an halakar da su da wata iska mai tsananin sanyi wadda take bugawa da ƙarfi Allah ce ita ta halakar da su sakharha alaihim sab'a layali Allah ya hore wannan iskar ya bata umarni ta yi ta kadawa a kansu sab'a layalin dare bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da ini takwas a jere ba kwana bakwai cikakku ba to abinda ubangiji ya bada umarni ya ce iskar ta kada kenan guguwa ce ta tashin hankali ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrami duk abinda guguwar ta yiwo ta kansa sai ta mai da shi karmami ta lalata shi ta lalata shi ta daidaita shi ta daidaita shi Allah sai ya sake musu wannan guguwar na kwana bakwai haka ta dinga kadawa a kansu ta shiga nan ta fita nan ta shiga nan ta fita nan kasan su karfi suka yi alfahari da shi eh alfahari suka yi da karfi shi alfahari ba a taba samun wadda ya yi alfahari Allah bai kifar da shi akan fiskarsa ba Allah ya yi alwashin duk wanda ya yi alfahari Allah sai ya kaskantar da shi karkama wani alfahari da komai karkama wani alfahari da komai ji da isa na Allah ne shi kare ji da isa waye isheshe Allah ce shi kadai ne isheshe فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض الأنبياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض ji da isa na Allah ne shi kadai a sama da ƙasa wa huwa al-azizul hakim kasan wani sai ce zan sa a walakanta ka a in kana da hakkinka a wajen shi ka nemi hakkinka ya cancanta ya cancanta amma karka mishi alfahari da wata ni'ima karka mishi alfahari suka ce man ashaddu minna quwwa
وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi Allah ya ce amma adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa Allah ya ce ba tare da haƙƙi ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waye yafi mu ƙarfi idan annabi hud alaihi salatu wassalam yayi wa'azi sai su ce mishi hudu kana ta bata lokacinka za a mana azaba za a mana azaba ka kalle mu yanzu kaga mun yi kama da waɗanda wani zai kama mu yi mana azaba Allah ya ce a walam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce to ba za su yi nazari ba Allah da ya halicce su ya fi su karfi in Allah zai yi ka mai karfi sai ya yi ka kafi shi karfi Allah ya ce ko baka yadda wani ya fi ka karfi ba amma ya kamata ka yadda Allah ya fi ka karfi to da Allah ya tashi halakar da su sai ya turo musu guguwa ba shi kenan ba ta ɗauki wannan tayar ta kashe ta ɗauki wannan tayar ta kashe ta ɗauki wannan tayar ta kashe sai da aka ƙare su baki ɗayansu سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الله تفتر القوم فيها صرعا ذاك جمتاني أتتين القرير الزبع كأنهم أعجاز نكل خاوية الله تكي كاتي كتترين دبينين da su aka suka karye suka zuzzube ka ce dabino ne kato ne kawai fatar alƙauma fiha sar'a Allah ce za ka ga mutane adawa a zuzzube a wannan wani ka annahum a ajazu nakalin khawiya kaman kututturin dabinai wadda aka kada su wadda suka fadi da ka ga kato ya kai kato gashi iska ta kashe shi to su ma lafiya lafiya lafiya lafiya annabi hudu ya kiraye su zuwa ga abu wadkur aka adin إذ أنذر قومه بالأحقاف إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتهفكنا عن آلهتنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ce wadkur aka adin ka tuna ka ambata ma al'ummanka labarin ɗan uwan adawa annabi hudu alaihi salatu wassalam iz anzara qaumahu bil ahqab lokacin da yake gargadan mutanensa akan tudun rairayin ƙasa wa qad khalat an-nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ya ce gargadi ya shuɗe kafin annabi hudu alaihi salatu wassalam za a ci gaba da gargadi da da'awa bayan annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ta'budu illallah me ya gaya musu kar ku bauta ma kowa sai Allah wannan shine matakin farko tsakanin bawa da Allah ka kadaita Allah da bauta idan ka tsare wannan to ka tsare tsirarka in baka tsare wannan ba duk abin da ka tsare ka tsare wahala kadaita Allah da bauta shine al'amari na farko Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim azim ina jiye muku tsoron azabar wata ini mai girma da za ta cin muku kalu sai suka ce mishi aji'itana lita'afikana an alihatina yanzu ka zo ne ka kautar da mu ka daga mu akan abin da muka samu iyayenmu suna yi gargajiya kenan mafi munin bala'in abin da mutane suka samu a kansu a ciki shine al'adu miyagu al'ada abin da mutum ya tashi ya samu a gidansu a gidansu ba karamar musifa ba ce dukka duba alkur'ani duk kafiran da suka fi turjiya ma annabawansu za ka ji suna cewa ai mun samu iyayenmu ne a kai shi yasa karka yadda ka ɓata gidan kamar sigir idan abu ba daidai ba ne ku zauna da matarka ku gyara idan yaranku suka tashi akan wannan abun ɓanɓare su ba ƙaramar musifa ba ce abinda mutum ya tashi ya samu a gidansu a anguwansu a garinsu kafin ya rabu da wannan yanzu ka duba su durkuso da sauransu shekara nawa ana wa'azi a kai amma kasan har ahalus sunan ba su daina ba da mutum yana yana wani nunnu in dai zai ga sai ga yana wani saboda haka ya tashi a cikin wannan abu abu in mutum ya riga ya tashi a gargajiyance ya same shi to ba karamar musiba bane matukar al'ada ce da ta saba wa shari'a saboda karka yadda karka yadda matarka ce ta tafi anguwa sai magariba ta dawo ku zo ku zauna wacce ni ba ni da wani matsala da ke ba ni da wani damuwa da ke kuma ina da cikakken aminci da ke amma kin ga waɗannan abubuwa da kike yi tun da safe ki ɗauki waya kina gem kina fita anguwa ba ki dawowa da wuri idan 'ya'yanki suka tashi suka ga wannan abun za su tashi da shi in sun tashi da shi wataƙil sai ya hana su zaman aure idan ni na yi haƙuri wataƙil mijin yarki ba zai yadda da shi ba ki daina wannan abun ba ni ba ne matsalar mu tsayu a kan gidan in aka zo da wata al'ada karka nuna kai al'adar ne damuwanka a'a ku haɗu amana Allah ya baku ku kyautata gidanku ki ji tsoron Allah ni ba ni da matsala da wannan abu amma wannan abun in yaranki suka tashi suka same ki akai za su tashi da wannan abun in sun tashi da wannan abun zai ba su wahala wajen yin rayuwa kai kuma karka zo ka same ta a tsakar gida ka hau zaginta a gaban 'ya'yanta 'ya'yanka da su koya duk abin da kake ma matarka a tsakar gida in kana da nisan kwana ɗanka ya aure sai matarsa ta kawo ma ƙaran wannan abun da kake yi mamansu shi ma yana mata ka kira ta ka mata nasiya ku zauna ka mata nasiya karka dinga tozarta ta a gaban 'ya'yanta ba matsalar ita bace ita tunda ta aihu da kai za ta iya haƙuri ta zauna amma da ka koya ma 'ya'yanka durran da matarsa ta ɓata mishire shi ma wannan hanyar zai bi don magance matsalar ta jama'a mun fahimta saboda ka duk wata mummunar al'ada karka yadda da ita karka yadda da ita a bace da take da wahalan a fita a cikinta kalu suka ce a ji ita na lita'afitana litalfitana ne lita'afikana an alihatin ai litalfitana kenan ka zo ne don ka kautar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai lita'afikana an alihatina gabarin abin da muke yi na bautan allolinmu ka zo ne ka raba mu da ababen bautanmu fa'atina bi mata iduna in kunta minas sadiqin to inda gaske ne ka zo mana da abin da ka alkawarta mana cewa zai same mu ba da mu bi ka ba ba da mu bi ka ba ka ce ma Allah ya mana abin da zai mana fa'atina bi mata iduna in kunta minas sadiqin inda gaske ne kai kana daga cikin masu gaskiyar da'awa na manzanci to ka zo mana da abin da kace Allah zai mana in ba mu bi ka ba to ba da mu bi kan ba a mana abin da za a mana kada sai ce musu innamal ilmu inda Allah kun cancanci azaba ba ku cancanci azaba ba yaushe azaba zai zo ya ce wannan ne bai shafe ni ba wannan al'amari ne da ya shafi Allah ilimi ne na Allah innamal ilmu inda Allah ilimin yaushe za a azabtar da ku kun cancanta a muku ko ba ku cancanta ba wannan ilimi ne na Allah ni ba ni da hannu a wajen muku azaba ko ba a muku azaba ba don ni ba ni da azabar wa uballigukum ma ursiltu bihi ni dai ina isar muku sakon da aka aiko ni da shi ne walakin walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na lura ku mutane ne masu jahiltan al'amura me daga an ce ku bauta ma Allah ku ce a zo a muku azaba walakin ni arakum qauman tajhalun falamma ra'awu aridan mustaqbila awdiyatihim to lokacin da Allah ya gangamo azabar zai azabtar da su sai suka hango hadirin guguwar ta taso tana ɗauke da tsakuwa da masifa ta tinkaro wajinsu ƙalu haza aridun mumtiruna suka ce wannan girgije ne hadiri ne za mu samu ruwa Allah ce bal huwa masta'ajaltum bihi Allah ce ba ruwa bane abinda kuka ce na mukun Allah ce shine yake zuwa bal huwa masta'ajaltum bihi abinda kuka gaggauto din kuka ce a zo muku da shi din Allah ce shine ba hadiri bane rihun fiha azabun alim Allah ce iska ce da take dauke da azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da komai da izinin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ta sai aka waye gari baka ganin komai sai gidajen su kazalika najzil qaumal mujrimin Allah ce haka nan nake saka wa mujrimai amin jama'a mun ji duk wannan wa'azi ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wadda ya ga dama ya yi imani wadda ya ga dama ya kafirce Allah ya ce ni dai na yi tanadin azaba wadda ya yi ɗa'a ga matsayinsa wadda ya ki ɗa'a ga matsayinsa Allah ya ce fahaltara lahum min baqiya Allah ya ce to kaga wata ragowarsu da aka ce an kashe samudawa an kashe adawa gidajensu ganan gidajensu ganan gidajen ganan gidajen kai kuma ka san ba gidajen ku bane Allah ce to fa hal tara lahum min baqiya ka ga wani ragowa daga cikin su ka taba gamuwa da wani a ce ma wannan ba ade ne Allah ce na magance matsalar su duka saboda ka dukkan waɗannan kissoshi wa'azi ne da kuma izna a cikin su shine a gaya maka cewa idan ɗa'a ne ba kai ne farau ba idan kuma rashin da'a ne ba kai bane farau shi kuma Allah yana da sunna tabbatacciya wanda yayi da'a yana da sakamako mai kyau wanda yake da'a yana da sakamako mai muni samudawa an tura musu annabi salihu alaihi salatu wasalam ya kiraye su da uslubi mai kyau sun bijire sun kafirce Allah ya azabtar da su adawa an tura musu annabi hudu alaihi salatu wasalam ya kiraye su da uslubi mai kyau sun kafirce sun bijire an azabtar da su kamar yadda muka karanta Allah ce kuma babu ragowarsu a bayan ƙasa hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan Allah ya ce kana jin ɗuriyarsu sun wuce sun wuce an yi su eh an yi su amma Allah ya halakar da su kuma sun gushe Allah ce kuma ba mai jin ɗoriyarsu to mu yi ƙoƙari ababen da muke karantawa ya zama mana wa'azi ya shi wa'azi da karantaswa duka za ka amfani shi ne kafin ka mutu yawa iran da ka mutu to yanzu kuma saura magana akan ka yi aiki ko ba ka yi aiki ba amma yanzu ne kake da dama ka tashi ka yi nafila yanzu ne kake da dama gobe ka tashi da azumi yanzu ne kake da dama ka yi sadaka yanzu ne kake da dama ka yi zumunci yanzu ne kake da dama ka yi aikin alkhairi kullum kwanakinka karewa suke yi daga ran da aka ce an kai ka kabari to ai zumunci ya kare daga ran da aka ce an kai ka kabari in ba sadaka mai gudana ba ai sadaka ya kare daga ran da aka kai kabari karatun qur'anin ka ai ya kare to yanzu kaga abin da kai shi kuma zaka jira sakamako shi kuma da ga sakamakon shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk